بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر وارتعدفي بنذرة تأتي لنا بالزفر وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات إلا لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وعظيم الربا وقنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الحمد لله أيو من رانا رانا الاثنين wanda yake goma ga watan ramadan hijira ta manzo Allah dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu yau har yanzu muna cikin wannan sura suratun nisa za mu tashi aya ta 159 a jiya mun ji bayani da Allah yake yi subhanahu ta'ala akan annabi isa alayhi salamu da su ainihin banu isra'ila suke cewa sun kashe shi Allah ya ce ƙarya suke yi ba su kashe annabi isa ba wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya ce ba su kashe shi ba Allah daga shi zuwa ga mahalli na yardarsa ne shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minuna bihi qabla mauti babu wani mutum ɗaya daga cikin ahlil kitabi face sun imani da Isa kafin mutuwar Isa ne wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida sanar ran tashin kiyama zai zama mai shaida a gare su da abin da suka aikata wannan shi ne annabi isa alaihi salam ruhun lahi ya ce ralla fariƙa ne ya isa mutum biyu an gane sun bata kashi biyu sun bata cikin haƙƙin annabi isa da yahuda da nasara to yahudawa wato sun yi sakaci a haƙƙinsa sun ce isa ɗan zina ne mamansa kuma ta yi zina a nasara sun ɗaga shi fiye da wato haddinsa har suka ce shi ɗan Allah ne ko kuma shi Allah ne to haka al'adan Allah yake a kowane halifa labudda min ifradin wa tafaridin man farada bi yaqi shaqiya bihi wa man abrada hatta ja'alahu fawqa al-ubudiyya ja'alahu ilahan fa huwa aidan shaqiya bihi wanda suka tauye mai daraja to ɗan wuta ne haka wanda suka ƙara mai daraja suka ce ɗan Allah su ba ɗan wuta ne isa alaihi salatu wassalamu halakahu allahu min ruhi allah ya halice shi daga ruhinsa ne kama halaka adam kamar da ya halice adam inda masala isa inda allah ya kama sala adam walakin kullu insani kowane mutum kalakahu Allahu yanfa'u fi ruwan in Allah ya halicci dan adam sai huda mai rai min ruhi fa bi hadha ar-ruhu yakunu insan da wannan ruhi mutum yake komawa dan adam walakin al-ghalib min bani al-bashar abinda ya furin jaye ga 'ya'yan mutum ya kunu na fi asalabi abai wa rahami ummahatin za zama cikin tsatso na iyayensu da mahaifa na iyayensu wato ainihin mata bayan zula hada ruh shi a saukar da wannan ruhi a ciki idan da zula hada ruh idan wannan ruhi ya sauka ta mai yazar insa a lokacin mutum zai rarrabe min jami'in mahalukat daga dukkan halitta bi hada ruh da dalilin wannan ruhu wa hada ruh wannan ruhi da halafi maryam shine ya shiga cikin maryam bila abi gairi wasitatin rijal ba ta hanyar mazaje ba fa amalar bi isa nan take ta samu cikin annabi isa wa wala alhu filhini ta haife shi nan take fa ja isa ruhan mahalan annabi isa ya zo ya zama shi ruhi ne tsuntsa fali hada asara ruhu aksara min ta'asiri bani banal bashar don haka ne ruhin sai tasiri fiye da tasirin 'ya'yan mutane domin annahu lam yamurra fi aslabir rijal shi ruhin annabi isa bai shuda ba cikin tsatsan mazaje a'a wala fi arhamin nisa ko kuma cikin mahaifan mataye a'a inda ma nazala ruh ruhi ne kawai ya sauka wani fiya yi maryam akai hura ga maryam fahama da nan take ta haihu wala arfil hini nan take ta dauki ciki nan take ta haihu inna la tabaraka wa ta'ala kana wala sha'a Allah ya kasance babu wani abu tare da shi وهو الآن على ما عليه كان yana nan yadda yake har yanzu lamma arada izharu wujudi gairu wujudi lokacin da Allah ya niyan samar da wata sabuwa wadda ba irin tashi ba ta jallabi haqiqatul muhammadi sai ta jalli a haqiqatul muhammadi ayi awal ta jalli wannan shine farkon tajallin Allah baraza min zatil aliya haqiqatul muhammadi ita ce farkon tajalli da ta fita daga cikin zatin Allah wala hada yaqulu rasul don haka ne manzo Allah ke cewa ana min Allah ni kadai na fito daga Allah wal mu'minuna minni sauran mu'mine kuma daga ni suke sannan Allah ce walau la ka baka laka tu shay'an ba don kai ba da ban halicci komai ba haka Allah ya gaya ma annabi ana min nurillah manzo Allah ya ce ni daga hasken Allah nake wal mu'minuna sauran mu'mine kuwa min nuri daga haske na suke yasa shehu islam ke ce mana رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذما فنشأته كنزية الحج وعده لذاك أتانا قاسما ومقسما yace manzo ne daga Allah tun ba Adamu kuma yana nan manzon shi da'iman wa mu'azzaman abin girmamawa yace faruwar manzo Allah kanziyatul haqq taska ne na Allah wa da shi kadai dole yace kuntu kanzan mafiyan lam urab ni taska ne wanda ba san ne ba ba wanda ya sanni fa ahbabtu an urafa sai na so a sanni eh fa qabaltu qablatan min nuri sai na tafi damka daga cikin haske na to yace fa bi ya arifuni da wannan da ni ake sani na ma'ana da wannan haske ake sani na shine haske Allah Muhammadu aja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haske daga Allah yana cewa ana min Allah wal mu'minuna min ruhi ni na fito daga Allah sauran muminai daga ruhi na suka fito annai muhammadu ke hada ruhu ko hakikatul muhammadi shine ake ce ma hakikatul muhammadi kuma bil hadisi an ambata cikin hadisi bi asma'i an ambaci wannan ruhi da sunaye da dama ana ce da shi nuru daga cikin sunan kuma ana ce mashi turratul baila lu'ul ibari ana ce da shi ruhu ana ce da shi malakul karubi malakun muhidin bil mala'i wani mala'ika ne da yake wa mala'iku ba gida kama anal mala'ikata muhidin bil mala'il bashar kamar da mala'iku so gewaye wato ayan mutane ba gida in dan adam ba gida wa hada kullan ibaratun wanda duka ibara ne an muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibara ne daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara Allah annahu Allah ya ambata ce annahu lama aujada adama lokacin da Allah ya samar da Adamu na fafi min ruhi ya hura mai ruhi zalika ruhu wannan ruhi huwa ruhu Muhammadin shine ruhin annabi Muhammad aka hura ma Adamu wannan ma kalakan min Adam lokacin da Allah ya halicci dan Adam min sulalatin min ma'in mahin daga yambu na ruwa wanda yake jirkitacce nufiya fi min ruhi ce hura mashi ruhi wa isa alaihi salatu wassalam nufiya fi min ruhi aidan shi ma isa an hura mai ruhi lamma kana al-arwahu fil azal lokacin da rayuka can tuntuni sufufan sahu sahu suke kana ruhu isa alaihi salahu wallazi yali ruha muhammadi ruhin annabi isa shike bin ruhin annabi muhammadu mubasharatan eh mubashara daga lafi sai nashi wala hada lam yakun bainahu wa bainahu nabiyyu don haka ne babu wani annabi tsakanin annabi muhammadu da annabi isa kusan shekara 550 ne tsakaninsu wani haza lam yakun yati bi wasiqatil aba kuma shi isa abin da yasa bai zo ta hanyar wasiqan iyaye ba innama abuhu muhammadun baban sa ne muhammadu ne yasa ake ce ma ne muhammadu abul arwahi eh wato baban rayuka ko abul kauni adamu kuma ce mai abul bashari amma duk abin da ke da rai annabi ubansa ne fakana isa kauyen bi hadal quwa annabi isa zai mai karfi da wannan karfi aksara ne ruhi gairi mafi mafi yawa daga ruhin waninsa ala anna kullu ruhin kowane ruhi tajarrada min al-aghyari ya tsiratu daga wato gairu gairu ba wani gairu layi washagala billahi tabaraka ya shagaltu da Allah kawai wa fana an wujudi yayi fana'i cikin samuwarsa wasta garaka ya nutse fi wujudi al-hajja cikin samuwarsa samuwar gaskiya tasarrafa fil ka'inati qalla aw kasra ya da tasarifi a cikin halitta ko ɗan kaɗan ko masu yawa wa isa lamma kada qawahu isa yadda ya zama shine mafi karfin su wa aqrabahum shine mafi kusa ila ruhi muhammad shine mafi kusa da wato ruhin annabi muhammad wa aqallahum malabisan malasha kuma shine mafi karancin su cudanya tare da wasu abubuwa kada tasirin ruhi a azam min tasirin ruhi gairi sai zama tasirin ruhin sa ya fi girma daga tasirin ruhin waninsa walaysa illa juz'an min ruhi muhammad faqat annabi isa bai kasance ba ce yanki ne cikin ruhi na annai muhammadu a zalika jibrilu haka nan jibrilu sun miya ruwa an ambace shi da suna ruhu shi ma jibrilu din ana ce mai da shi ruhul kudusi me yasa wa huwa min ruhi muhammadu shi ma jibrilu daga ruhin annai muhammadu ne yasa ake ce mai ruhul kudusi to Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shibbiha lahum ba su kashe shi ba ba su yi masalba sai dai an sanya musu kamantuwa ne wainan da zina kalafu wanda suka sassaba biya cikin lafi shakkin minu sun tafi cikin kokonto a cikin wato ainihin annabi isa malahun biyi aiki katali ba su da min ilmin sani da kashe shi illar tiba a zan face bin zato kawai suke laki ya tabi una zanna allazi tayyalu suna bin zato ne wanda suke zato ba ma kataluhu yaqina ba su kashe shi ba kashewa ne yaqini bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi zuwa gare shi ila mahallin rila wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi mai hikima walamma kana alwalad sirru abi yayin da ya zama sirrin ubansa kana min haƙƙin Isa ya kasance daga haƙƙin Isa alayhi salatu wasalam an yakuna ruhaniyan ya zama ruhani la yadhharu lahu jismun ya zama wani jiki irin namu bai bayyana gare shi ba lakin ya yi annahu na fa ruhu bi maryam domin shi wanda ya hura rai ga maryam ya wato abinda ne jibril ne wa maryam ilta zarbi zali maryam ta ji daɗi dalilin wannan ruhi da aka hura an gane fana zala min hamaniyun mani ya sauka gare ta ka sa irin da sa kamar da yake sauka ga sauran mata min mani maryam wato bana jasad isa daga mani maryam aka gina jikin annabi isa walau la zalika ba domin allah ya haka ba la kana ruhaniyan laysa lahu jism da zan bar ruhaniyan da zan ba ba jiki tare da shi wala ma kana alwalad galiban yashbahu ma tashahadahu almar'atu halal waqai yayin da shi da amarin da lokaci yake zama yayi kama da abinda ita mata take wato kallo lokacin da take saduwa da mijinta idan mace kafin ta sadu da mijinta kalli wasu abubuwa ko wani abu to sai ya zama in an samu ciki a wannan saduwan sai zama ɗaya kama da wannan adam to sai ya zama shabar isa jibril isa ya kama da jibril me yasa saboda shine shine wato maryam ta gani lokacin shigar ciki eh hatta sai in ya wuce da hamani ne ka in kunta taqiya wa ga hada fi nasi miraran wannan yana aukuwa ga mutane kowane lokaci wala hada la yumkinu nafi walad an abi bai kamata a kore da daga ubansa ba bi adamin shiri au shiri au bi shiri wai saboda rashin kamantuwa da kama kama na uban wai da dan bai kama da ubansa ba kara ce ba dan shi bane ya rajulun wani mutum ya zo ila rasulullahi wajen manzana faƙala sai ce ana rajulun amyal ya rasulullahi ni fata ni mutum ne fari wamra a tibaila mata ta fara wa haraja lana waladun aswadu laysa min sai ga wani da baki kiran an fito mana da shi ya rasulullahi wannan dan ba na bane qala rasul sai manzana sai sai ce hal in dakum min ibilin kuna da raƙumma? ma qala na yace eh yace halfiya aswadu cikin raƙuman ku akwai baki Ala lam yace eh ala sai manzo Allah yace to na za'u irkum min zalikal jamal al-asad yace abinda yasa ya zama baki wata jijiya ce baka daga wani rakumi baki ta hibbo wannan bakin ya zama an samu baki cikin rakumin daga jijiya ne to so da haka dan an samu baki daga cikin ƴaƴanku to jijiya ne wata jijiya ne ta hibbo shi ya zama baki a dole bane sai ya zama fari fala haza ya tashimu bi majarar da ru'yatul mar'ati li shay kaman to yana zuwa saboda matsarecin ganin mace ga wani abu in ta ga wani abu kana imratu ya yi wa hazauha mace ta kasance miji yana saduwa da ita wayya tanzur ila dabbaini tana kallon wasu dabbobi guda biyu salaka wanda suka cudanyi bayne dai ha a gabanta to fa ja alwalad sai ka da ya zo bi arba'i qawaimi da kafafu guda hudu misali kenan wa arba'u ayyuna da idanu hudu shabaha kenan ma kanar tanzuru yana kama da abin da take kallo halal mawaƙi a lokacin saduwa ne. Fali hada don haka da Isa alaihi salatu wassalam a shibaha bin rauhaniyina don haka Isa ya kama da rauhanai. saboda shi wato ruhi Jibrilu ne zo sa ruhinsa. an gane kamantuwar shi da rauhani ya fi yawa min jismaniya daga wato jiki irin namu. Wa inna min ahlil kitabi wato babu daga cikin ahli kitab ba a hadin mutum daya illa la yu'minu nabi face imani da isa kabla mauti kafin mutuwar isa din alkitabi la yamutu ta yu'minu da isa ba kitabi ba zai mutu ba sai imani da isa wa fadu najran wato fadara wannan na najrana ismani sun kasu kashe biyu su ma akwai yahuda cikin su akwai nasara fihimul yahud wa fihim nasara qala lahum rasul sai manzo Allah sai ya ce musu aslimu ku musulunta wai lakum aslimu ku musulunta antum ta'lamuna anni ana nabiyyu allazi zikira fi tawrat wal injil ashe ba ku san cewa ba ni ne annabin da ake ambatonsa a cikin at-taura da injila ala yahuda yahuda suka ce ma'azallah ma'azallah an nu'mina bika muna neman tsarin Allah mai imani da kai wa anta taqulu isa min al-anbiya don mun ji kana lissafa isa cikin annabawa wa huwa ma huwa illa waladu haram shi kuma isa bai zama face ɗa ne na haram na zina amma ga shi kana cewa isa shi annabi ne to ya za mu imani da kai wa qalar zakatun nasara su kuma wannan yahuda suka faɗi wa annabi haka sai nasara su kuma suka ce ma'azallah ma'azallah mu ba muna neman tsarin Allah annon yana bika mu imani da kai wa anta tasubbu isa alhali ga shi kana zagan mana isa annabi mu alayhi salatu wassalam qala rasul sai manzo Allah ya ce ba subahu ya nake zagin isa kalu suka ce ta kula abdullillah kana cewa isa bawan Allah ne kuma ko musan dan Allah ne amma kana ce mai bawan Allah ne to kaji su yahuda suka ce manzo Allah wai ya ce annabi isa annabi ne alhali kuma dan zina ne su kuma nasara suka ce annabi manzo Allah yana zagin isa don ya ce bawan Allah ne ta qala lahum rasulu sai manzo Allah ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdullillah ai shi masihu baya kyama baya ki ya zama bawan Allah alu suka ce laysa abdulillah a a ba bawan Allah bane inna ma huwa waladun lahu aw huwa Allah aw alihatun salasa ce shi dan Allah ne ko kuma Allah ne ko kuma shine Allah na uku Allah Allah uwarsa Maryam Allah shi ma Allah inna Allah salisu salasa Allah kiyaye kafara fariqa ne duka waɗannan wato yanki guda biyu sun kafurta wani haza kullu ahadin minhum duk wani ɗaya daga cikin su idza atahul maut idan mutuwa ta zo wa ayyana malakal maut ya ga malaika mutuwa ya ce il malaku malaika zai zo zai zo bi Isa da Isa ya kula lahu yace an gane hatta tu bi Isa sai ka imani da Isa bai imani bi sai imani da Isa kaula maut ka yi mutuwa shi aw anna Allah sayu'akkar nuzul Isa ko kuma Allah zai jinkirta saukowar Isa Allah tabaraka wa ta'ala lamma rafa Isa lokacin da Allah daga Isa zuwa sama ila sama kana yumkin an yurduhu hinan eh zai iya dawo da shi wani lokaci hatta ya alamu annahu laysa huwa al-maqtul har su gane cewa ba shi bane suka kashe walakin akara Allah nuzulahu Allah jinkita saukar shi ne ila ahirin zamani sai karshen zamani qala ar-rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ce sayanzul fikum ibnu maryam ibnu maryam zai sauko gare ku hukman adalan zai zo wato da hukunci kuma wato hukunci na adalci ya qatul lahanazir zai kashe alhanzir wa ya kasar salim zai karya kuroshi a wanda suke rataya a wuyan wa rafa'ul jizya zai dauke jizya wa adil zai adalci imul adala zai tsaye da adalci fil arli a bayan ƙasa hatta yafilil mal har dukiya ta waitu hatta la qabilu ahadun ayayin da ba mutum daya da zai mukabala da shi idan qabla mawtihi kenan al-lamiru a'idu ila isa wannan lamiri yana koma zuwa ga isa ne laysa min ahli al-kitabi ahadun illa wa sayu'minu bi isa qabla mawtihi isa kenan babu wani daga cikin ahli kitab ba mutum daya da an gane ko face imani da isa kafin mutuwar isa ina yanzu da Allah fi ayyar zaman lokacin da Allah ya saukar da shi a ƙarshen zamani hakiman lil wilaya ya zama shi ne ke cikon wilayatul muhammadi amma wilayatul am tashrifan lahu li hadhihi al umma saboda ɗaukaka ga wannan al'umma ala wilaya ta bada nuzul isa babu wata wilaya bayan sauka annabi isa ba wani ba wani sarauta kuma ta kare kuwa katimul akbar shine ciko babba dan sai mahadi ma ya zo ya gama aikin shi sannan isa ya zo to daga isa kuma shi ke la takunu wilayata ba sauran wani wilaya kuma a yawon kiyama ran tashin kiyama ya kuna alaihim shahida zai zama mai shaida ga al'ummarsa bai ma fa'alu da abin da suka aikata fadu zulmi Allah ce mai fadu sababin zulmi saboda zalunci min allazina hadu daga wanda suka yi yahudanci su ne yahudu haramna alaihim tayyibat muka haramta musu tsarkaka uyidan lahu wanda aka halarta musu can baya yana ce bi qaulihi haramna kullu fi zufurin da Allah ya ce mun haramta musu duk abu mai kumbani al'aya al-yahudu yartakabul muharrama yahuda sun hayyama wato haramta haramce don haka fa harrama Allahu alaihim tayyiba Allah ya haramta musu tsarkaka uhilla lahu wanda aka halasta musu ya hada na ala don haka za mu gane annartikabal mahdurati hayyama abunda aka hana yujibu hirmanu tayyibat yana hana wato yana wajabta hana tsarkakan abubuwa wata'adu ɗayyiban miƙeƙeniya da tsarkakan abubuwa min alhalal na halal an gane yamna munajatin Allah tabaraka wa ta'ala wai ko halasta kika ci da yawa to ba za ka samu munajati da Allah ba wala budda min zuhudi ba makawa an gane ko idan la budda min zuhudi fil haram shi ka guji duniya a cikin haram din ma makafata an yamna akan lahu min alhalal at-tayyib don jin tsoron kan Allah hana ka halal mai tsarki wala budda min zuhudi fil halal ba makawa kai zuwanci a cikin halas ya Allah to arin munajatullah don ka ana ka saduwa da wato asiri da Allah subhanahu wataala wa bisadihim da tsare mutane an sabilillahi daga hanyar addinin Allah saddan kasiran tsarewa mai yawa wa azimur riba da rikon su kudin ruwa wa qalluhu an kuma alhali an hana su cin kudin ruwan a cikin at-taura wa akalim amwalan nasi da cin tudukiya mutane bilbali da banna kullu hadhihi duk wannan ɗabi'u irtakabuha yahuda sun haye mata fali hada harrama Allahu alaihim ba don haka Allah ya haramta musu tsarkakan abubuwa min rizqi na arziki wa atadna lil kafirin minhum azaban alima Allah ya ce mun tattali wata irin azaba mai raɗaɗi ga ainihin su su kafirai muliman huwa wato azabar nar ita ce ainihin wato azabar wuta muliman huwa jumlatul kaba'ir ita ce jumla na kaba'ira baki daya tanshiyu minas salasata ashiya tana faruwa daga ainihin abubuwa guda uku ne kaba'ira daga abubuwa guda uku ne ittiba'ul hawa na farko bin son zuciya don Allah ce wala tattabi da hawa fayrul laka an sabilillah karka bi son zuciya zai batar da kai daga hanyar addinin Allah adalalatu wal bid'a wato bata da bid'a wa tafassuh da yalwatuwa cikin bata wa takabbur da girman kai kullu hadhihi kaba'ir duk waɗannan kaba'ira ne tun sau min ittibail hawa suna faruwa ne daga bin son zuciya ittibail hawa bin son zuciya wannan shine farko wa hubbud dunya sai son duniya saniyan shine na biyu hubbud dunya son duniya rasu kullu hadiya shine shugaban duk wani kurakurai kama kalar rasul kama yadda manzo Allah sai yake faɗi yace bi hubbud dunya yakutar al insanu nafs da son duniya ne ya qatalul insanu nafsa mutum zai kashe rai eh za a bashi kuɗi ya haya kilas zai kashe dan me dan yana son duniya sai a bashi kuɗi sai ya kashe wani wa ya kullun riba haka nan da kuma cin da san duniya ne mutum ke cin kuɗin ruwa wa ya kullu amwalun nasu bil da san duniya ne mutum ke cin dukiyar mutane da banna waya kula amwalul yatama da san duniya ne mutum yake cin dukiyar marayu waya qasam billahi al-yamin al-gamus kuma da san duniya ne mutum yake rantsuwa da Allah alhali gamusiyar rantsuwa wadda kafara ba ta mata yu'adul muslimina yana mu'ad wato yana gaba da da musulmi waya galo yaki musulmi waya shidu ya masa hasada waya takabbara alaihi ya girman kai gare su ya yi girman kai gare su waya ga tabuhun sannan ya giba su waya sa'abin namima yana ɗawainiya da wato ɗan namimanci bai nan tsakaninsu kulla hadihi dukkan waɗannan wala ni hayatul kaba'ir babu ni haya ga kaba'ira man shi'u hubba duniya wato farkon sa dai san duniya ne wa salisu na uku ru'yatu ma shi wallah ganin abin da duk ba Allah ba ta'ala ru'yatu ghairallah ganin wani Allah tamulul insan yana ɗaukan mutum ala hubbi riyasa akan san shugabanci wa hubbur yasa san shugabanci huwa ka'abatul lati yadubu biha jamu'u shurur shine wato ka'aba wanda dukkan sharora ke da wafi akan sa ittiba'ul hawa san bin san zuciya wa hubbud dunya da san duniya wa ruyatu ghairil lahi da ganin wanda ba Allah ba hadhihi salasa man shi'u jumlatul kaba'ir wannan uku sune mafari na jumlan kaba'ira to alhamdulillah kurakurai wanda muka ciki Allah shi yafi inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imani mu ya kiyaye mutunci mu iyayen mu malaman mu shannan mu Allah saka musu da alheri kasan mu Allah zan da shi lafiya wanda ya dauki nan wannan karatu Allah saka mai da alheri ya biya bukatar sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh